أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتمنا لكتاب بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu har yanzu ne muna cikin almatsalabul awwal na muƙaddima na wannan littafi muna cikin shafi na goma sha shida za mu tashi inda sayyidi yake cewa wa ƙala fi mahallin akhar min hazar kitabi aidan a sayyidi abdulwahabi sha'arani ya sake faɗa dai cikin wannan littafi nasa fi mahallin akhar a cikin wani mahalli daban bi ma'ana irin maganar da ya gaya mana jiya a littafinsa na al-yawaqitu wal jawahir da yace la yanbaghi li ahadin an yunkira alaihim kalamahu baya kamata ga wani mutum yayi wa arifai ahlullahi inkarin zantuttukan su illa ba da an yadkula ɗariƙahun wa ya arifa mustalahahum sai bayan ya shiga tafarkinsu na sufaye kuma ya san irin kalin maganarsu da zarwancensu da suke yi to irin wannan magana ne yace wa qalibi mahallin akar min hadal kitabi yace sababu inkari ba'dun nasi al ahli tariqi yace dalilin inkarin da amawan mutane suke yi wa ma'abuta ɗariƙun sufaye inna ma huwa dikkatu madarikihim dalili kawai shine rashin riskar ko ƙalancin riskar fahimtar abin da suke nufi yawanci shine sababin inkarin daga magalun mutane suke yi wa sufaye a rufin walau allal munkira da cewa mai yin inkari ga sufaye lazimal adaba ya lazamci ladabi cikakken ladabi ga janabi na su ahalullahi arifai la sallama lil qawli kullama khalafa fahmahu da ya sallama wa waɗancan mutane arifai ga dukkan abin da ya saba wa fahimtarsa ƙarancin ladabi ne ya jawo yake inkarin abin da iliminsa bai kai ba da ya lazamci ladabin da ya wajaba gare shi to da ya sallama waɗannan mutane dukkan wani abin da ya saba wa fahimtarsa imma lam yu'arid kitaban wala sunnatan ga abin da bai ci karo da qur'ani ba wala sunnatan wala hadisi wala ijma wala ijma'in malamai haka sai da abdul wahabi sha'rani ya fara a cikin littafin al-yawaqit wal jawahi قلت in ji shi sayyidi muhammad al-arabi as-sa'idi yace ni kuma a wannan mahalli sai na ce wala sabila lahu ila ma'rifati ma lam yu'arid al-kitaba was sunna wal ijma to ai kai malam abdul wahab sharani da kake cewa zai sallama wa duk abin da bai ci karo da qur'ani da hadisi da ijma'i ba to ai shi munkiri wanda bai san kalin magana da zarwance na arifai ahalullahi ba wala sabila lau ai bai da wata hanya ila ma'arifati zuwa ga sanin malam yu'aridul kitabu abin da bai ci karo da qur'ani ba wa sunnati da sunna wal ijma'i da ijma'i ta yaya jahili zai iya ganewa wannan magana ta ci karo da qur'ani ko bar ci karo da shi ba ta ci karo da sunna ko bar ci karo da sunna ba ta ci karo da ijma'in malamai ko bar ci karo da ijma'in malamai ba ai ba da hanyar da zai san wannan illa bil ihadati bi aqwali jami'il mujtahidina sai yayi ihada ya kewaye dukkan faduduwan malaman mazhabobi mujtahidai masu ijtihadin walwale mas'aloli na addini wa ma'rifati sa'iri munazihim da kuma sanin sauran masu jayayya da su wa qawaidihim da sanin ka'idojinsu na usulul fiqh allati assasu alaiha mazahibahu wanda akanta ne suka assasa mazhabobinsu sai ka san wannan ka san dukkan mazhabobin nan guda hudu sannan in mutum ya magana ka ce ta saba wa qur'ani ko bata saba ba ba wai dan ka san mazhaba daya ka san maganganun malaman mazhaba ka kadai in ka ji wata magana ta wata mazhaba ta saba irin ta mazhaba ka sai ka ce wannan ba daidai bane wannan ba gaskiya bane wannan ƙarya ne sai ka yi ihada da dukkan aqwalu jami'il mujtahidina wa ma'rifati qawaidihim allati assasu alaiha mazahibahu to sannan zaka iya gane maganar arifai ta ci karo da sunna ko qur'ani ko ba ci karo da su ba wa'anna li ha'ula al-mutahawwirin yace wai ta yaya ma waɗannan masu ɗimuwa a fallahu anna amma da farko mu ba Allah ya mana abuwa wa anhum Allah ya yi abuwa gare su zalika wancan inkari da ɗimuwa ta su Allah ya yi mana abuwa mu da su wa kaifa lahum min usul ila ma hunalik ta yaya ma za su iya saduwa ga wancanan ka abin da ake magana gare shi har su gane ya ci karo da sunna ko bai ci karo da ita ba hazbuhum kawai abin da ya sha musu kai laukadu ya ƙauna da sun kasance suna da fahimta abinda kawai ya wato ya zama wajibi gare su a tasdiqa gaskatawa bima ajraku ga abinda suka riski ma'anarsa ko fahimtar a cikin maganganun sufaye ahlullahi arifai abinda ya zama wato wajibinsu shi ne su gaskanta abin da suka fahimce shi daidai ne a irin tasu fahimta wata silima da kuma miƙa wuya ko sallamawa limala ya hamuna ga abin da ba su fahimce shi ba abin da suka gano ma'anarsa suka gaskiyarsa su ce wannan gaskiya ne abin da ba su gane ba su sallama su ce to wannan muka ban fahimci abin da ake nufi a nan ba to da wannan suka yi da shi kenan babu rikici wanzurin mazhaban wanzurin zahaban ibris sayyidi muhammadu arabi asai ya ce ka duba littafi mai sunan azhabul ibris shi ma ya ta'allaku da hadal babi cikin abin da yake ta'allaka da wannan babi na wannan zance da muke ya ce faƙal ajada mu'allifuhu fihi lima la yahidu an qabulihi illa haidun an sawab faqad ajada muallifu haqiqa mawallafin wannan littafi na az-zahabul ibris ajada ya kyautata shi cikin wannan littafi bima la yahidu ga abun da baya baudewa an qabuli gabalin kalbar abun da yazo da shi ba mai iya baudewa gabalin kalbar maganarsa illa haidun an sawabi sai wanda yake bauɗewa yake kaucewa ga barin abin da yake shine daidai muntakibu na haja ulil albabi mutum da yake karkacewa ga barin tafarkin ma'abota ilimi sune ulil albabi wa rubama almamna bi babi zalika da yawa za mu kusanto da shashin wannan ma'ana insha Allah ta'ala an Allah ta'ala ya so a sana'a hadar kitabi a tsakankanin zantan da muke a cikin wannan littafi ya ce wa ƙara sha'arani imamu sha'arani radiyallahu anhu ya ce ya faɗa aidan fil kitabil mazkur cikin wancan littafin da aka ambata na azhabul ibris kenan ko kuma wata littafi na al-yawaqit wal jawahir bi mahallin akhar aidan a wani guri daban a wancan littafin na kilan yana mai nakalto labari an sheki muhiddin ga sheki muhiddin ibn al-arabi al-hatimi radiyallahu anhu annahu qala ibn arabi ya ce la ya kafa lamari baya koyuwa anna asalal inkari cewa asalin inkarin munkirai asalin inkari da yake zuwa min al'a'da'i daga abokan gaban ahlullahi almubdilina makaryata wanda suke musu kage asalin wannan inkari nasu yace inna ma yansha'u anil hasadi ka sani yana faruwa ne akan hasadar da suke wa ahlul lahi dan su Allah ya fahimtar da su wani ilimin da su Allah bai ba su ko kuma Allah ya ba su daukaka magana su tana samun kalbuwa su tasu ahlul zahiri ba ta samun kalbuwa walau annal munkirina da masu inkarin nan tara kula hasada tun a farko sun bar hasada wasalaku tariq ahlillahi ta'ala suka shiga tafarkin ahlillahi ta'ala har suka fahimci cikakkiyar ma'anar maganganunsu lam yazhar minhum inkaru da inkari bai bayyana ba gare su kwata kwata su wannan masu hasada wa zadu ilman da sun ƙara wani ilimi ila ilmin tare da ilimin da suke da shi ilimin nasu na zahiri da tun farko ba inkari suka bige da shi ba sun tsaya sun nutsu su ma sun ɗan shiga tafarkin nasu sun kwantar da kai sun zama muridansu sun sanar da su hanyoyin da ake fahimtar maganganunsu to da ba su yi musu inkari ba da kuma sun ƙara ilimi ila ilmihim tare da ilimin da suke da shi walakin sai dai haka za kan al'amur haka al'amarin ya kasance yadda ka gani munkirefi ta haushi kamar karnuka kuma baya rage wa arifai ci gaba da ma'arifarsu da kuma sanar da su da Allah yake yi ilimomi na baɗini fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yayi ta'assufi wato yayi bakin ciki na haka Allah ya hukunta saboda haka ba wata dabara ko wani ƙarfi ne da zaka ganar da munkiri illa billahi sai wajen Allah al-aliyyil madaukaki al-azim mai girma qala abdul wahhab sha'rani ya ce ثم قال sannan ya ce yani yana nufin malamin sa Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arabi al-Hatimi yace sannan Ibn al-Arabi ya ce wa ashaddu an-nas adawatan li ashabi ulum al-wahhab al-ilahi daga cikin mutane mafi tsananin gaba da arifai masana ilmomi al-wahabi na baiwar Allah al-ilahi li ashabi ulum al-wahabi al-ilahi mafi tsananin gaba da ma'abota ilimin bai wannan na ubangiji shine ilimin baɗini na ma'arifa masu tsananin gaba gare su fi kulli zamani cikin kowane zamani su ne ahalul jidali ma'abota jayayya cikin lamarin addini bila adabin ba tare da ladabi ga malamai magabata ba haka ibn al-arabi as-sa'i ya faɗa wanda zaka samu suna tsananin adawa da ahalul lahi a kowane zamani su ne ahalul jidali ma'abota jayayya cikin addini bila adabin ba tare da ladabi ba fahum lahum min ashaddil munkirin fahum su waɗannan ahalul jidali bila adabin masu jayayya da malamai ba sa yin ladabi min ashaddil munkirin suna daga mafi tsananin munkirai lahum ga ahalul lahi saboda haka kala yace walamma alimal arifuna minhum zalik yayin da arifai masana Allah suka gano wannan daga wajen munkirai masu jayayya cikin lamarin addini to adalu sai suka bauɗe daga yin maganarsu a fili ɓaro-ɓaro suka sai suka kauce daga wancan ilal ishara zuwa ga yin nuni ishara kawai wanda ba sai ka gano isharar ba sannan ka ce wane ya ce kaza da kaza zahirin abin da ya bada ka sai ai kafirci ne ko bid'a ne to ishara kawai yayi kuma ba mai fahimtar ishara ko ishara da daidai yake yi in baka yi zantan kulma ba ai ba za ka gane magana yake ba ko balatana ishara ta arifai kama adalat maryam yace kamar yadda nana maryamu alaiha salam ta bauɗe wa mutananta ilal isharati zuwa ga musu ishara lokacin da aka ce ya maryamu anna laki haza a wannan annabi zakare da shi ke tambayar ta fa ja'a hal makhadu ko fa amaladu fanta bazat bi makanan qasiyan ko ne gaban ila jiz'in nakhlati ko ne gaban قالت يا ويلتي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قلد على ربك تاتك سريا وهزي إليك هل زوا دي لوكacin da suka tuhume ta da yin zina akan aihuwar da ta yi a gurin da suka ce ma kana abokin ra'azau wa ma kana tumuki bagiya fa asharat ilaihi ai tambayar ta suka yi ya aka yi kika zo da ɗa alhali ba a miki aure ba kuma an san ba a aihuwa ba tare da miji ba ta yaya kika samu ciki har kika aihu kaga tambaye ta akai kuma ita ba kulma bace kuma tana da bakin da za ta bata amsa amma fa asharat ilai sai ta yi ishara ilaihi zuwa ga jaririn kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan kace ah wannan ne ila abu ne muna tambayar ki ke ba kulma ba ina kika samo da kuma zaki nuna mana jariri ta yaya za mu yi magana kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiyan ta yaya za mu yi magana da wanda yake jariri a cikin tsimman goyo yau yau aka haife shi ita dai bata ce uffa ba to anan ne shi wanda aka isharar yayi magana qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya sai Allah ya karbi da shi zalika ismu maryam wannan fa shine isa dan maryam qaulul haqq magana ce ta gaskiya to abdulwahabi sharani ya ce shi ya sa arifai da suka ga kira baya amfanarwa ga kurma sai suka bauɗe ga wannan magana a zahirin lafazinsu ilan isharta zuwa ga nuni ishara kuma ba irin ta kula ne da ake yi da hannun ba magana ce amma ramzi ne magana ce za a faɗa da baki a zahirinta gashi ka san me aka faɗa a zahiri wannan kalmar zahirinta kaza da kaza da kaza ne amma su kuma kwata-kwata ba haka suke ne kaga wannan garin ma kwatancan kulma watakila ko baka iya ba za ka ɗan san wani abu in kulma yi maka haka ayyan kayi ke ne ko wannan ko wanda bai yi ta kulma ba ya sani amma su abin da za su faɗa a maganarsu da kalin maganar da zarwancensu abinda suka faɗa a zahirinsa gashi kasan shi kasan fassararsa amma kwata-kwata bai biyo layi ma'anar wannan zahirin abin da kawai malaman balaga sun san majazi da hakiki ko aka ce majazi to kwata-kwata ba lafazin da aka ambata ba zahirinsa ake nufi wani abu daban kawai ake nufi amma ka ce hakiki to hakikanin abin da kunnen ka yadda haka ake nufi malaman balaga sun san wannan to sai su a yawanci maganar su majazi ne ba zahirin lafazin suke ɗauka su yi amfani da shi ba shine yake gaya maka wannan ma'alim al'arifu na minhum zalim yayin da arifai suka gano inkarin ahlul jidali bila adadin adalu sai suka bauɗe ga yin magana ta haƙiƙi ilal ishara zuwa ga ishara kama adadatin maryamu ilal isharati kuma da nanan maryamu da aka tabbata ina kika samo ɗa ba tare da miji ba fa asharati ilayhi sai ta kauce ga yin lafazi da baki ko amsa musu da baki ilal isharati zuwa ga nuni ga wannan jariri to fa kullu ayatin aw hadisin indahum wata hali kowace aya da ka gani ta alqur'ani da kuma dukkan wani hadisi da ka gani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajahani fuska biyu yake da shi innahum a wajen arifai ahlullah bayan fassarar da ka sani ta zahiri a gaban malamai to suna da irin tasu fassara kuma da su suka san kayan su ina ba duk wata aya da kaza ta alqur'ani suna da ma'ana biyu a wajen su ma'anarta ta zahiri da ma'anarta kuma ta hakika yace wajuhun akwai fuska ta farko ya raunahu da suke ganin sa fi nufusihim a cikin zukatansu wanda wannan ba sa furta duk wata aya da ka gani suna jin yadda malamai suke fassarawa in ka zo wajensu da littafi haka za su fassara ma ita amma fuska ta farko suna ganin ma'anarta ne fi nufusihim a cikin zukatansu wa wajuhun fuska ta biyu kuma ya raunahu suna ganin sa fi ma kharaja anhum cikin abin da ya fita daga bakunansu sai ya kawo hujja da ayar alqur'ani yace qala subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ai ya ce sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim yace sanurihim ayatina da sannu za mu nuna musu ayoyinmu ido zai gani ya shaida ya fahimta tunda nuri mai za mu nuna musu ayatina ayoyinmu fil afaki a cikin sasanni gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa jami'a na al'ufuk abinda iya idan ɗan adam yake iya gani in ya tada kai shine sama iya abinda zai iya gani in ya kalli damansa shine abinda yake har zuwa arewa in ya duba haka ba abinda zai gani sai abinda ya bayyana a kudancinsa in ya duba haka ba abin da zai gai ya bayyana masa sai abin da ya bayyana a gabashinsa in ya duba haka ba abin da zai gani sai abin da ya bayyana a yammacinsa in ya tunkuyar da kansa kasa ba abin da zai gani sai kasar da yake taka iya iyakar ganin dan adam ke to wannan duk abin da idan ka yake iya gani wannan ayoyin Allah ne na zahiri da yake nuna maka tilafaki a cikin sasani sai ya ce wa zai an fusi sannan za mu nuna musu ayoyinmu a cikin zukatansu fasarar da shi abdul wahab shahararri yake nufi a nan kenan tunda ya ce wata hunya wani fi nufusi ga kuma Allah ce wa fi an fusi a cikin zukatansu a wata aya ma ce wa fi an fusi afala yubsiru ko fa yusammuna suna ambatan ma yarawun fi anfusihim abin da suka gan shi na ilimin da Allah ya sanar da su a cikin zukatansu suna ambatansa isharatan ishara su a wajensu duk abin wani ilimi na ilhama da Allah ya musu a zuciyarsu suna kiransa ishara ne liyanasal munkiruna alayhim domin munkirai su samu nutsuwa gare su sai ce wannan abin mu ishara ce irin samu tun da ba layin ka bane ka bar mu da kayan mu ba mu ce dole sai kayi aiki da abin da muka faɗa wala ya ƙulu ba sa cewa inna zalika wannan abin ma'anarsa shine tafsirun fassara ne da tilka ayati ga wannan ayat da kuka karanta ta a zahiri a gaban malaman tafsiri ba za ce baka wannan isharar ita ce fassara ta wannan ayar ba awil hadisa ko su ce wannan isharar da suka fahimce ta a ransu ita ce fassarar wannan hadisi in hadisi ba sa faɗin wannan wiƙayatan domin kare kansu li sharrihim ga sharrin waɗancan munkirai yanzu za su ce musu sun kafirta sun yi kalmar kafirci ko sun yi bid'a ko sun zama zindiƙai irin maganganu irin wannan da suke yaɓawa bayan Allah to sai suka bauɗe daga faɗin abin da yake zuciyarsu suke bayyana zahirin abin da malaman tafsiri suke bayyanawa a tafsirinsu in an tambaye su ma sai su ce wani abin da kuka sani shine fassara wannan aya mu kuma abin da muka sani a rai in ka ji mun faɗa ma mu ishara ce ba za su ce shine shine fassaran wannan aya ba wiqayatan domin kare kansu da sharrihim ga sharrin munkirai wa ramihim lahum da kuma kare kansu daga jifansu da za su yi bil kufri da kafirci ko zandaka ko bid'a jahalan za su jefe su da kalmar kafirci ne domin jahilci minar ramina daga masu jifansu da wannan kalma ta kafirci saboda sun yi jahilci bi mawaƙi kiɗabil haƙi ga afkuwar zancen ubangiji subhanahu wata'ala waqta dawfi zalika su arifai masana Allah sai suka yi koyi cikin wannan ishara tasu bi sunani man qablahum da sunnonin ko tafarkin wanda suka gabace su na tabi'ai wal haqqu subhanahu wata'ala kana qadiran an yanasa ma ta'awwalahu ahlul lahi wa ghayruhum ai Allah ta'ala yana da ikon ya bayyana qarara abinda ahlul lahi ta'awwalahu suka yi tawilin sa fi kitabi cikin yana da ikon ya bayyana shi a bayyana a littafinsa na alqur'ani yace ka ayatul mushtabihati ko ka ayatul mutashabihat kamar ayoyin nan masu rikitarwa da Allah yace kunna ayatun muhkamatun ko wa ukara mutashabihat da wasu kuma masu rikitarwa to waɗannan ayoyin almutashabihat ai Allah yana da ikon ya bayyana ya ce ma'anarsu kaza da kaza nake nufi amma ya basu a haka a rufe ba wanda ya san wala ya'lamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san tawilinsa ko fassararsa in ba Allah ba wal huruf da wasu harafofi na awailu suwari farkon surayen surori alif lam mim alif lam ra alif lam mim ra alif lam mim sad kaf ha ya ayin sad ta sin ta sin mim kaf nun Allah yana da iko ya ce ga abin da nake nufi da wannan haruffa amma Allah ya rufe kayansa bai sanar da kowa ba ko ahlu zahiri in kun zo kuka ce alif lam mim sai ku ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harufa to ai da ya so yana da iko ya bayyana ma'anonin su karara amma Allah bai yi ba wa ma'a zalika tare da wannan fa ma fa'ala subhanahu wa ta'ala Allah bai aikata bayyana ma'anar su karara ba duk da yana da iko bal adraja fi tilka al-kalimatil ilahiyya Allah ya nannade a cikin wannan kalmomi na ubangiji walhurufi da waɗancan harafofi na awa'ilu suwar Allah ya nannaɗe uluman wasu ilmomi iktisasiya wanda suke na keɓe la ya alamu ba wanda yake sanin ma'anar waɗannan ilmomin lan ta sha da kuma awa'ilu suwar illa ibadahul mukhlasina sai bayinsa wanda ya tsalkake su ya musu ilhama suka fahimta kuma baya musu izinin bayyanawa tunda ya ce abubuwa ne da ya basu arife walau annal munkiri na da munkirai kanu sun kasance yan sifuna suna yin adalci ga kansu suna yi wa mutane adalci la'atabaru fi abuzim da sun lura da abin da yake cikin zukatansu izara awul ayata idan suka ga aya bi ainihin zahiri da ido na zahiri allati yusallimuna ha wanda suke sallama ta fi ma bainahum a tsakanin su ahlul zahir abinda suka yadda wannan shine ma'anarta a tsakanin su ba sa jayayya da juna eh fa yarawna annahum su duka ganin cewa su ya tafadaluna fi zalika ai suna fifitar juna a cikin fahimtar zahirin ayar sun san wane ya fi wane fahimtar zahirin ma'anar ayar ko duka sun yadda da wannan fifikon da yake tsakaninsu wa ya lamuna almaziyyata li ba'dihim kuma sun san akwai wata daraja ta musamman ga shashin su alabadi akan shashi fil kalam cikin iya yin zance wal fahmi da fahimta fi ma'ana tilkal ayat cikin ma'anonin wannan aya wa yuqiru alqasir minhu kuma wanda yake da takaituwar fahimta daga cikin su yana ikirari yana furuci da fadli gairi alƙasir alai da falalan ko fifikon wanda bayi da takaitacciyar fahimta ya yadda wancan ya fihi fahimta baya musu wa kulluhum kuma dukkansu da mai takaitacciyar fahimtar da mai yalwar fahimtar fi madira wahida suna cikin magudana ne guda ɗaya duk a cikin ilimin zahiri ne amma sun yadda wane ya fi wane fahimta wane ya fi wani ilimi wane ya fi wani gano abin da wasu mutane ba su gane ba duk a fannin nasu na ilimin zahiri wa ma haza tafadulu tare da wannan fifiko almashuhuri fi ma bainahu wanda ya shahara a tsakanin malaman zahiri amma kuma duk da su ma a tsakanin suna da jayayya ko da ya shahara amma yunkiru da suka ga suna inkari ala ahlillahi ga ahlullahi iz dawo bi shay'in saboda sun zo da wani abu ya gamidu da yake rumtsewa ko yake rufuwa ko yake boyuwa an idrakin gabalin riskar ma'anonin su ahalin zahiri tunda kun ga ku a junan kuma wani yana ganowa abin da wani bai gano ba to dan me ba za ku haɗu kuma gaba ɗaya ku yadda ahalul ba'ini ko ahalul lahi suna gano ilimin da ku ahalin zahiri ba kwa ganewa to alhamdulillah sai mu tashi kala wa kullu zalika duk a cikin wannan maganganu ne